إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka wannan masallaci masjidul imami shafi'i wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin al-muqaddimal ashamawiyya wanda malam abul abbas abdulbari bin ahmad bin abdulghani rifai al-ashmawi al-qahiri al-azhari almaliki ya wallafa a yau muna ranar alhamis wanda ya daidai ga 25 ga watan shidda miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2026 wanda ya daidai ga goma ga watan muharram hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1448 wannan kuma shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi inda malam yake cewa babun fil imamaji babe wanda zai yi magana akan limanci malam ya kare magana abinda ya shahi sallah da farlanta da sunnoninta da wajibanta malam ya kare magana akan abinda yake sujudu sahau ne to shine malam zai yi mana bayani akan abinda ya shafi al-imama babu na limanci wane ne kamata a ce shi ne zai kasancewa liman wanda za ya limantan mutane a wajen sallah idan aka ce al'imamu ko al'imama a yare na larabci shi ne a taƙdimu shi ne a sa wani mutum a gaba a yi koyi da shi a wajen yin sallah ko ko a sa wani mutum a gaba a yi koyi da shi a wajen wani al'amari da ya shahi al'amari na musulmai mala ya ce wa min shuruɗin imami an ya kuna zakaran musliman aƙilan baligan aliman bima la ta salatu illa bihi min ƙira'atin min ƙira'atin wa fiqhin mala yake cewa wa min shuruɗin imami yana daga cikin sharaɗi na liman mala ce an ya kuna zakaran ya kasance namiji ne kenan namiji shine za ya limantan mutane don haka sallah ba za ta yi ba idan ya kasance mace ita ce za ta limanci mutane sai dai in tsakaninta ne da ita da mata 'yan uwanta to za ta iya shiga tsakiyar sahu sannan sai ta ja su sallah saboda hadisi na aisha idan Allah ta tabbata a gare ta cewa wata ran ta ja limanci ta ja mata ta yi musu sallah sai ta shiga tsakaninsu kuma ta daga sautinta da shi ne mala yake cewa min shuruɗin imam yana daga cikin sharaɗi na limanci an ya kuna zakaran ya kasance shi limamin namiji ne musulman ya kasance musulmi ne wanda ya riga ya amsa kalma ta la ilaha illallah don haka ba za ka yi sallah bayan mutumin da yake kafiri ne ba ko ku ba za ka yi sallah bayan mutumin da yake da wani abu wanda an tabbatar da cewa ya warware masa musuluncinsa malace aqilan yace kuma yana daga cikin sharadi na uku na limanci limami ya kasance mutum ne mai hankali da aka ce mutum mai hankali ba ana nufin mutumin da yake da taɓin hankali ba a ya kasance mutum ne wanda yana da hankali sannan da za a ce yana da taɓuwa misali za a iya wani abu zai iya kama shi ko higar ruwa ko wani abu haka ya fita daga hankalinsa amma yana dawowa lokacin da ya dawo za a iya jan mutane sallah amma idan ya kasance mutum yana da taɓin hankali ba da ya ja mutane sallah ba mala ce baligan Allah ce ya na daga cikin sharadi na limanci liman ya kasance ya balaga yasa a sallah ta nafil a sallah ta farilla ba za a sa mutumin da bai balaga ba limanci idan dai akwai wa'anda suka balaga sai dai ya kasance idan sallah ce ta nafila qiyamul layli misali akwai yaro wanda yake ya hardace alqur'ani to ana iya sa shi gaba yayi mu mutane limanci amma sallah ta farilla ba a sa mutumin da bai balaga ba malace aliman bima la tasihhu salatu illa bihi min qira'atin wa fiqhin malace yana daga sharadi cikin sharadi na limanci ya kasance liman aliman ya kasance malami ne bima la tasihhu salatu bihi da abinda sallah ba ta ingantuwa sai da shi min qira'atin tun daga karatun alqur'ani mai girma wa fiqhin da kuma sanin ilimi na fiqhu kaga anan ma wannan yana daga cikin abubuwan da muke sakaci da su kawai sai a sa mutun gaba baya da ilimi ko kadan akan abin da ya shahi sallah baya da ilimi ko kadan akan abin da ya shahi fiqhu idan sallah ta lalace bai san ya za ya gyara ta ba idan an samu kuskure bai san ya za a yi ya daidaita sallan baya sai a bar mutane suna wasa da addini koko suna wasa da lahiran mutane shi ne ce aliman yana daga cikin sharaɗi na limanci sai mutum ya kasance yana da ilimi bima la tasihhu salatu illa bihi da abinda sallah ba za ta inganta ba sai da shi min qira'atin tun daga karatu na alqur'ani wa fiqhin da abinda ya shahi hukunce hukunce na fiqh malace fa in fa in iqtadaita بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة ملكة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث بطلت صلاتك وجبت عليك الإعادة مالتي فإن اقتديت بإمام مالتي إذا كبسلة تارد ونليمان sun mata bayyana laka sannan bayan an ƙare sallah sai ka gane cewa annahu kafirun wannan limamin da ya ja ka sallah kafiri ne aw imra'atun ko ka gane cewa wannan wadda ta ja sallah mace ce aw khuntha mushkil ko ko ka gane cewa wanda ya bada sallan nan mutum ne wanda yana da azzakari guda biyu shine ake ce ma khunsa mushkil yana da azzakari na mace kuma yana da azzakari na namiji aw majnunun ko ko ya kasance mutum ne wanda yake mahaukaci aw fasiqun bi jarihatin mala yake cewa ko fasiki ne wanda ya bayyana fasikancinsa anan fasikancin ya kasu kashi bi shine murtakibud dhunub wanda yana yin manyan manyan laifuffuka aw fasiqun bi jarihatin ko ko mutum ne wanda an tabbatar da cewa yana da manya-manyan bid'o'i wanda sun kafirta misali mutumin da an tabbatar da cewa boka ne mutumin da an tabbatar da cewa matsahi ne mutumin da an tabbatar da cewa dan bugun ƙasa ne to shine ake cewa fasiqun bijari haji mutumin da an tabbatar da cewa fasikancin sa ya bayyana aw sabiyyan lam yablughu huluma ko ko kai sallah ga bayan an yi da sallah sai ka gane cewa wanda ya ja ka sallah yaro ne bai balaga ba au muhdithun ta'ammada alhadatha ko ko mutun ne wanda yana da hadasi yayi hitsari ko yayi bawali ko ya fitar da mani da gangam kuma yazo ya ja mutane sallah to bayan ka an ki da sallah sai ka tabbayyana a gare ka mutumin da ya ja ka sallah ko kafiri ne ko mace ce ko mutum ne wanda yana da azzakari bi ko mahaukaci ne ko fasiki ne wanda fasikancin shi ya bayyana ko yaro ne wanda bai balaga ba aw muhdithun ta'ammada alhadatha ko ko mutum ne wanda baya da tsarki kuma ya sani da gangam malace batalat salatuka yace to idan kai sallah a bayan wa'annan mutanen sallar ka ta lalace wa washabat alayka al'adatu malace kuma ya zamanto wajibi a gare ka ka sake sallah to a nan malamai sai suka yi magana guda biyu za ka sake sallah a wurin abu uku ba za ka sake sallah a wurin abu uku ba idan kai sallah bayan mutumin da yake kafiri ne ko kai sallah bayan mace ko kai sallah bayan mutumin da yake da azzakari biyu to wannan za ka sake sallah kat'an sannan idan kai sallah bayan mutumin da fasikun an tabbatar da cewa mutum ne wanda yake fasiki ko ko yaro wanda bai balaga ba ko ko wanda yake da hadasi yana warware arwallarsa to wannan ba za ka sake sallah ba idan kai sallah bayan fasiki wanda an tabbatar da cewa mutum ne wanda yake fasiki ba za ka sake sallah ba ko ko yaro ya sha ku sallah wanda bai balaga ba shi ma ba za a sake sallah ba ko ko wanda yana da wani hadasi shi ma ba za ka sake sallah ba amma idan kai sallah bayan mutumin da yake kafiri ne ko kai sallah bayan mace ko kai sallah da mutumin da yake da farji biyu to wannan za ka sake sallah mana yace wa yasta wa yustahabbu salamatul a'dha'i lil imami mana yake cewa wa yustahabbu kuma an so salamatul a'dha'i lil imami ya kasance limamin da za ya shan mutane sallah yana da lahiyayyen gababbu ya kasance dukkanin gabarsa babu wata gaba da take da tawaya ya kasance ba gurgu bane ya kasance baya da wata wani naƙasu ko ya kasance halittarsa dai ta kasance halitta ce wadda take miƙaƙazam malaci wa yustahabbu salamatul a'dha'i lil imam an so limamin da zai jan sallah ya kasance mutum ne wanda yake da lahiyayya halitta in dai akwai wanda suna da lafiya to bai kamata a sa gurgu ba ya sha mutane sallah kuma in dai akwai wanda suna da lafiya bai kamata a sa mai kusumbi ya sha sallah ba kuma inda akwai wanda suna da lahiya bai kamata a sa wanda shi a halittarsa yana ɗange shi bai kamata a sanya sa gaba ya ja mutane sallah ba inda ga masu lafiya mala ya ce wata kurahu imamatul aqta'i wal ashalli wa sahibis salisi wa man bihi quruhun mala ya ce wata kurahu imamatul aqta' mala ce yana daga cikin abun da yake karhanci ne malaman malikiya suna ganin cewa makruhi ne imamatul aqda a sa mutumin da an cire masa wata gaba daga cikin jikinsa a sanya salimanci misali mutum ne an cire masa hannu ko mutum ne an cire masa kafa ko mutum ne an cire masa kunne ko mutum ne an cire masa ido guda ko mutum ne an cire wata gaba daga cikin gabobin jikinsa to wannan makruhi ne shi ma a sanya shi ya ja mutane sallah wal ashalli ce haka yana daga cikin abun da yake makruhi ne mutumin da tansiyon ta buge shi misali baya da hannu baya da kafa ko misali kuran ya kama shi wata gaba daga cikin jikin shi ta shanye ce to shi ma wannan mutumin karhanci ne akwai karhanci an kyamanci a sanya shi ya ja mutane limanci wa sahibis salisi ce yana daga cikin abun da yake makruhi ne abun da an kisa a sa mutumin da yake da matsala ta yoyon hitsari a sanya sai ya ja mutane sallah mutumin da yana da tiyo da ake sanyawa na zamani ko ko mutumin da yana da matsalar hitsari ba zai iya rike bawalinsa ba malam ce to shi ma wannan makruhi ne a sanya shi ya yi ma mutane limanci malam ce wa man bihi quruhul lisahihi ga mutumin da yake da cuta ta wani ciwo ko kurji ko wani abu in dai akwai masu lahiya misali a ce mutum ne yana da gyambo ko ko mutum ne a ce yana da ƙyazbi ko ko mutum ne a ce yana da wani ciwo dai wanda ciwon alƙuru ciwo wanda yana yana iya sakin ruwa suna ake ce ma alƙuru to akwai karhanci inda akwai masu lafiya a doki mutumin da yana da wata naƙasu a sanya shi limanci malam ya ce wa imamatu man yukrahu malam yake cewa haka kuma yana daga cikin abinda aka kyamanta limancin wanda ba a son ya ba da sallah misali kana ba da sallah mutane suka ce ba su so ka ba su sallah to shi ma malace wa imamatu man yukra haka mutumin da mutane suka ce ba su so ya ja su sallah ko da ya fi kowa iya sallah to ya haƙura su nemo wanda suke so sai ya zo ya yi musu limanci Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane guda uku sallarsu ba za ta wuce kunnuwansu ba daga cikinsu manzo Allah ya zana mutumin da mutane ba su soyayi musulmanci amma ya nace sai ya bada sallah mana yace wa yukrahu lil khissiyyi wal aghlafi wal ma'buni wa majhulil hali wa waladiz zina wal abd fil faridati an yakuna imaman ratiban bi khilafin nafilati فإنها لا تكره بواحد منهم malam ya ce wa yukrahu lil khassigi malam ya ce an kyamaci limancin wa'ansu mutane wanda za ya zana mana na farko al khassi shine mutumin da ya kasance an cire masa azzakarinsa ko ko daya daga cikin marenansa an cire guda to shi ma wannan yukrahu lil khassigi ya zamanto ya zamanto a ya zamanto shi ma makruhi ne ya ja mutane sallah idan ya kasance an cire masa azzakarinsa ko ya kasance ɗaya daga cikin marinansa an cire guda mala ya ce wal aghlafi da mutumin da yake da da mutumin da yake mahaukaci ne mala ya ce wal ma'buni da mutumin da al ma'bun al ma'bun yana da fasara guda biyu fasara na farko shine mutumin da mutumin da da yake da murya muryarsa ta yi zaƙi sosai kamar muryar mata idan yana karatu za ka yi tunanin cewa mace ce to shi ma wannan an kyamace ya ja mutane sallah sannan alma'abun yana da fassara ta biyu fassara ta biyu shine mutumin da ya kasance fassara ta farko shine mutumin da ya kasance yana da murya mai laushi irin ta mata to shi ma wannan yana da karhanci a bisa sallah sannan al-ma'bun yana da fasara ta biyu fasara shi ta biyu shine mutumin da ya kasance shi yana da kira mai kyau maza suna neman sa to shi ma wannan an hana akwai karhanci ya kasance ya ja mutane sallah mala ce wa majhulul hali da mutumin da ba a san takamaimai ba shi mutumin kirki ne ko ko mutumin banza ne mutumin da ya kasance akwai shubha a kansa to shi ma wannan majhulul hali ya kasance shi ma a majhulul hal wanda ba a san ba mutumin kirki ne ko mutumin banda malai ce wal aghlafi al aghlafi nace mahaukaci ba mahaukaci bane al aghlaf al aghlafi shine mutumin da ba a yi masa kungulu ba to shi ma wannan ya kasance makruhi ne ya ja mutane sallah kenan wa yukrahu malai ce yana daga cikin wanda makruhi ne ya ja sallah al khasiy mutumin da an ebe masa azzakarinsa ko ko ɗaya daga cikin marinansa an cire masa guda wal aglafi aglafi ne malam ya ce aglafi amma abin da yake daidai a cikin sauran nusak shine aglafi wal aglafi shine mutumin da ba a yi masa da ba a yi masa kungulu ba wal ma'bun da mutumin da yake da murya irin ta mata wa majhulul hal da mutumin da ba a san ba shin shi wani irin mutum ne mutumin kirki ne ko mutumin banza ne wa waladiz zina haka da ɗa wanda ya kasance ɗan zina ne to shi ma wannan an ƙyamaci ya ja mutane sallah saboda kada ya jawo cece kuce a cikin mutane wal abdi fil faridati malace haka kuma da bawa a cikin sallar farilla an yakuna imaman ratiban bi khilafin nafilati fa innaha la tukrahu bi wahidin minhum malace haka an ƙyamaci bawa ya ja mutane sallah ya kasance shine yake jan salloli guda biyar malaki cewa amma sabanin nafila fa inna hala tukrahu bi wahidin minhum idan sallah ce ta nafila mutumin da yake da alhisi da al'aghlaf da alma'bun da majhulul hal da waladuz zina da bawa wa'annan mutanen guda shidda idan sallah ce ta nafila za su iya jan mutane sallah amma sallah ta farilla kuma bata zamanto ba akwai akwai karhanci akan wannan mala ce wata juzu imamatul a'ma wal mukhalifi fil furu'i wal innini wal mujzami illa an yashtadda juzamuhu mala yake cewa wata juzu imamatul a'ma wata juzu imamatul a'ma mala yake cewa haka kuma ya zamanto ja'iz ne a sa makaho ya ja mutane sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ibnu ummi maktum ya ma mutane sallah alhali shi kuma makaho ne wal mujazzami wa tajuzu imamatu al'ama wal mukhalifi fil furu malace babu laifi a sa makaho ya ja mutane sallah wal mukhalifi fil furu'i da mutumin da yake sabawa a cikin furu na fiqh shine misalin kai kana mazhaba ta malikiyya sai a samu wani shi yana mazhaba ta shafi'iyya to wannan babu laifi yana iya jan mutane sallah koko a samu wasu su suna yin malikiya amma kuma ga wani shi yana bin mazhaba ta hanabila to wannan babu laifi idan ya ja mutane sallah mala yace wal innini yace kuma haka kuma babu laifi al innin ya ja mutane sallah al innin shine mutumin da da azzakarinsa baya tashi koko mutumin da baya iya yin jima'i wannan shine ake ce ma al innin mala yace to shi ma wannan babu matsala ya ja mutane sallah mala ce walmujazzami haka da mutumin da aka yi mushi jizama shine mutumin da aka yi mushi ƙaho ko ko mutumin da aka yi masa ƙaho ko ko mutumin da aka yi masa wani aiki aka fidda wata cuta daga jikinsa illa an yushtadda juzamuhu sai dai in ya kasance ƙahon da aka yi masa ko aikin da aka yi masa ya tsananta sosai to wannan babu laifi ya ja mutane sallah in dai ƙahon da aka yi masa ko aikin da aka yi masa na tiyata ko fashi ko wani abu da ya kama da haka ba zai hana shi ba ya yi tsaye domin ya cika sallah kamar yadda take malaike cewa waya durru bi man khalfahu fayunahi anhu malaike cewa idan ya kasance ƙahon da aka yi masa zai cutar da wa'anda suke bayansa to wannan sai ya haƙuri ya ja baya wa'anda suke da lafiya sai su zo shi za sallah mala ya ce wa ya juzu uluwil ma'amumi ala imamihi walau bi sathin mala ya ce kuma haka babu laifi mamu su kasance sun dan kere liman gwalgwadon abin da yake tako ne na birgi daya ko birgi biyu abin da ake ce ma asatuhu shine abin da zai iya kai tako daya na birgi ko ya kai tako daya ko tako biyu na birgi idan ya kasance liman yana ƙasa sai ya kasance su kuma mamu suna akan wani abu wanda bai yi tudu sosai ba suna bayan shi suna bin shi sallah malaki cewa wala ya juzu lil imami uluwi ala ma'amumihi illa bi shay'in yasiri ka shibri wa nahwihi malaki cewa wala ya juzu lil imami uluwi ala ma'amumihi haka kuma baya zamantowa daidai liman ya kasance ya kere mamu illa bishai'il yasir sai dai wani abu wanda yake abu ne wanda bai da tudu sosai ka shibri wa nahawi kamar abun da ya kai tako daya na birgi ko abun da ya kai tako biyu na birgi shi ma ba a so ba cewa liman ya kere ya kere mamu da abun da yake abu ne wanda mai tsawo sosai a za a danyi dan tudu wanda bai taka kara ya karya ba sai ya kasance mamu sun danyi kasa shi kuma liman yayi sama ka shibri wa nahawihi ko wani abun da ya kama da haka malar cewa in qasada al-imamu aw al-ma'mumu bi uluhi al-kibar batalat salatu malar ce idan liman ya hau abun da yake yayi tudu daga mamu ko mamu suka hau abun da ya kere liman amma sun yi haka ne saboda girman kai malar ce batalat salatu sallar su dukkanin su ta lalace idan liman ya dan kere mamu saboda shi yana ganin bai kamata a ce yana liman ba kuma ya daidaita da mutane ko koma mu ya kasance su suna ganin su masu matsayi ne bai kamata a ce sun daidaita da su da liman ba idan dai sun yi haka ne saboda girman kai a mazhaba ta malikiya shine sallar su ta lalace amma kuma a sauran mazahib sallar su bata lalace ba saboda babu wani dalili mai nuna cewa sallar su ta lalace malar cewa min shurutil ma'amumi an yanwul iqtida'a an yanwiya al-iqtida'a bi imamihi malar ce yana daga cikin sharda na wanda ke bin sallah an yanwiya al-iqtida'a bi imamihi yayi niyyar bin sallah tare da liman dan haka mamu idan yazo sai yayi niyya guda biyu ne yayi niyyar zai sallah kuma yayi niyyar bin liman shi yasa za ka wasu suna cewa na waitu salati kaza iqtida'an bil imami zan bi liman to su suna bayyanawa amma ba sai ka bayyana ba mamu zai kudirce a zuciyarsa cewa zai bi liman sannan zai bi liman zai kulla niyya guda biyu za a bi liman a dukkanin haraka cikin liman idan ya yi tsaye ya yi zamani idan ya yi rafkano da abin da liman ya yi za ka kasance kana tare da shi ne sannan niyya ta biyu ka kasance kayan niyyar sabke wannan faralin tare da limaminka malam ya ce wala yushtaratu fi haqqil imami an yanwiya al-imamata illa fi arba'i masail malam ce amma shi liman ba zai yi niyyar cewa ba zai yi niyyar jan sallah sai dai a cikin abubuwa wanda suke guda hudu liman in ya tashi kawai zai yi niyyar sallah ne in ya kabarta sallah wani ya zo ya bisa babu matsala don haka ba zai ce ba ai ban yi niyyar yin limanci ba don haka duk wanda ya bi ni sallah bai da sallah shi liman ba ya zamantowa wajibi sai ya yi niyya ta yin limanci a kawai zai kabarta sallah ne duk wanda ya ga dama ya zo ya yi sallah a bayansa malace amma shi ma liman zai yin niyyar limanci a wurare guda hudu malace fi salatil jumu'ati malace haka a sallah ta juma'a liman sai ya yi niyyar cewa zai sabke faralin juma'a sannan kuma ya yi niyyar cewa zai ja mutane wa salatil jam'i da sallah ta jam'i shine salloli irin wannan da muke guda biyar shi ma wannan liman zai kudurta cewa za ya yi niyayin zai yi niyayin sallah ne tare da mutane malace wa salatil khawfi da sallah ta ta tsoro na salatil khawf shine sallah ta tsoro lokacin da ake yaki ko lokacin da da wani abu na bala'i ko na masiha tun karo mutane ko mutane suka ga wani nau'i na hadari wanda ana tunanin cewa zai iya hallaka mutane to idan aka tattara jama'a da niyyar a yi addu'a a kan Allah ya jaye wannan shi ma liman a wannan karan sai ya yi niyyar cewa zai ja wannan sallai wa salatul istikhlaf salatul istikhlaf ita ce sallar da liman yana cikin sallah sai arwallarsa ta warware ko wani abinsa ya warware sai ya salamce sallah sai ya jawo wani ya tura sa shi ma wanda aka jawo aka tura a nan sai ya yi niyyar cewa zai yi niyya cika sallar da liman ya ja wasa domin ya ida wa zada ba'dhum fadlal jama'ati alal khilafi fi dalika mala yake cewa wasu sun ƙara cewa koda ko jama'a sun kasance yan kaɗan ne amma akwai sabani akan wannan mala cewa yustahabbu taqdimus sultani fil imamati thumma rabbul mandili thumma al musta'jaru yuqaddamu alal maliki malar cewa yustahabbu an so taqdimus sultani fil imama ya kasance manyan gari masu mulkin gari su ne suke jan sallah an so gubernar ya ja juma'a in san samu ne sarkin gari shi ya kamata ya ja sallar idi wannan shine abin da mala yake ni wa yustahabbu taqdimus sultani fil imama ya kasance manya masu fada a masu mulki to su ne ya kamata a ce sun ja sallah asli a lokacin da aka kafa daula ta musulunci wannan shine imam idan aka ce kai ne imam ko aka ce kai ne president to kai ne mufti kai ne zaka zan kima mutane fatawa ga yadda ya kamata su yi ga yadda bai kamata su yi ba to yanzu sabanin haka mala yake cewa summa rabbul manzil sannan mutumin da shi yake da gida misali kuna haya da kai da mutum a cikin gida sai ya kasance kai haya kake shi kuma gidan shi ne to idan an zo sallah shi ya kamata ya shiga gaba ya bada sallah an gane ko yuqawa rabbul manzil da mutumin da shi yake da gida ko ko mutumin misali magidanci tare da 'ya'yansa ya tada su domin ayi sallah to shi ya kamata ya shiga gaba ya ja sallah sai dai in ya ba wani dama ya shiga gaba ya bada sallah summal musta'jir yuqaddamu alal maliki sanan mutumin da yake haya yuqaddamu alal maliki sai ya ba wanda shine yake da gida misali kamar yadda muka ambata kuna wuri guda da kai da mutum kai kana haya shi kuma gidan shi ne to idan an zo sallah shine ya kamata ya shiga gaba malam ce summa zaidu fil fiqhi sannan mutumin da kowa yafi kowa ilimin fiqh shi ake sawa a gaba idan aka duba aka ga cewa shi yake da gida koko aka duba aka ga shi ya fi kowa karatun fikihu to sai a sanya shi gaba sun mazza'idu fil hadisi sai a duba a ga kuma wa ya fi kowa iya ilimin hadisi to shi ma sai a sanya shi gaba sun mazza'idu fil qira'a sai a duba a ga kuma wa ya fi iya karatun alkur'ani wa ya yi iya hidda harafi daidai kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya yi umarni sun mazza'idu fil ibada malace sai a duba a gani kuma wa ya fi kowa dagewa a wajen ibada wa ya fi kowa nafila wa ya fi kowa azumin nafila da ibada to sai a ɗauko shi a sanya shi gaba summal musinnu fil islami sannan mutumin da yake da shekaru a cikin musulunci a lokacin da lokacin sahabban manzo Allah wanda ya rige ka shiga musulunci to idan yana nan ba za ka ja sallah ba sai in shine ya baka dama ya ce ka ja sallah to yanzu mu kuma anan kaga duka an aihe mu muna musulmi ne to sai a duba a ga wa yafi kowa lattizantaka sai a sanya shi gaba sai dai in shi ne ya ce ba zai yi ba sai a nemo yaro a sanya shi limanci sun mazun nasabi mala ce sannan a duba a gawa ya fi kowa dangantaka ta kirki idan ya kasance iliminku na fiƙihu ya zo ɗaya ya kasance iliminku na hadisi ya zo ɗaya ya kasance iya karatun alƙur'aninku ya zo ɗaya ya kasance ibadanku ƙoƙarinku a wajen ibada ya zo ɗaya ya kasance kuma dukkaninku an aihe ku musulmai ne to sai a duba a ga wa ya fi dangantaka wa ya fi nasaba mai kyau malace thumma jamilul hulqi sannan sai a samu wa ya fi kowa wa ya fi kowa kyawun halitta misali ga wani yana da ɗan kyawu sai a samu wani gashi nan kamar shi dai haka to sai a nemi wa ya fi ɗan dama-dama wa ya fi kyawu sai a sanya shi kamar yanzu da ni da malam hassan kaga malam hassan ya yi ni kyau to an zo ba da sallah sai a ce malam hassan ya shiga ya ba da sallah abinda malam yake ni da jamilul hulqi shine mutumin da misali yana da tawaya misali a ce mutum gurgu ne ko ko a ce mutum yana tafiya yana dangashi ko ko mutum yana da wata wani nakasu dai a rayuwarsa idan an zo ba da sallah sai a nemi wane ne wanda bai da wannan nakasu idan dai an samu wanda bai da wannan nakasu to shi ne za a jawowa a sanya malace sun mahusnul hulƙi sannan a duba a ga wa ya fi kowa halaye masu kyau sai a jawo su a sanya su limanci sun mahasanul libasi sai a duba a ga kuma wa ya fi kowa tufafi mai kyau iliminku ya zo ɗaya amma kai kana fama da ƙoƙaƙƙar riga sai a ce a to ka ja baya tun da shi yana da riga mai ɗan kyau sai a sanya shi a gaba ba wai saboda cin mutunci ba saboda a kimanta ita ibadan da za a yi mala ya ce wa man kana lahu haƙƙun fit taqdimi fil imamati wa naqasa an darajatiha ka rabbid dari in kana abdan aw imra'atan aw ghairi alimin mathalan fa innahu yustahabbu lahu an yastaniba man huwa a'lamu minhu mala ce wa man kana lahu haƙƙun fit taqdim mala ce duk wanda shi yake da haƙƙin ya shiga ya bada limanci fil imamati wa naqasa an darajatiha sai ya ga cewa shi bai kamata a ce yana yana ba da sallah ba ka rabbid dari kamar mutumin da shi yake da gida da shi da wanda yake haya a cikin gidansa in kana abdan sai kasance shi bawa ne au imra'a ko ya kasance mace ce au ghairi alimin ko ya kasance baya da ilimi masalan malace misali fa innahu yustahabbu lahu an yastaniba man huwa a'lamu minhu malace to an so a gare shi ya ba wanda ya fi shi ilimi sallah misali a ce wanga masallacinka ne kai ne liman kai kake ba da sallah sai aka yi ka tari wani wanda ka san ya hika ilimi sai hanya ka kwaso shi ya zo ya yi sallah a masallacin to in dai ka hango shi an so ka jawo shi ya ba da wannan sallah kai ka koma baya duk mutumin da ka lura cewa wannan ya fi ni ilimi a cikin addini to idan an zo jan sallah ko da masallacinka ne an gina da sunanka an baka to kaga cewa ya fi ka ilimi malice to an so ka koma baya ka jawo sakace ya zo ya ba da sallah misali a unguwa an yi masallaci sai aka ce kai ne liman kuma kai ka san akwai wani bawan Allah wanda ya fi ka ilimi sai ka ce a'a wane ya kamata a ce shi ne liman ni in yi masa na'ibi amma mu kuma saɓanin aka ga cewa kowa yana son a ce shi ne liman kowa yana son a ce shi ne gaba-gaba wanda yana daga cikin abubuwan da suka sa ake wasa da sallah da an zo wajen biki aka ga cewa ka sha hula ka sa dogayen ka sai a ce kawai ja mu sallah in ka ja su kamar mai mota ne yana tuka mota an ba shi mota ya tuka shi kuma baya da karmi koko bai iya ba kaga sai abin da Allah ya yi in ya ga dama ya shiga gidan mutane da ku in ya ga dama ya shiga rami almuhimmu ku dai sai yadda rayuwa ta yi kawai sai yadda hali ya yi to yan ana ya kamata mu kwana sati mai zuwa sai mu tashi babun fi salatin jumu'ati insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh